بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wannan babi ne matattare a game da hukunce-hukunce da yawa da wasu lamurra da suka shafi alwala. Ubaidullah ce ya hannun hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Shami ibn Urwa ta bin Zubairi, ya karbo daga mahaifinsa shine Urwa ta bin Zubairi, ɗaya daga cikin fuqaha usabatu na Madina. Cewa manzo sallallahu alaihi wasallama wato hadisin ya zo mursali saboda ba a faɗi na sama da tabi'in ba. to amma ya zo mutasili ta wasu ruwayoyin akwai cewa shi urwatu ya karba ne daga abi huraira shi wato urwatu ya karba ne wajen abu huraira to an tambaye shi kuma akwai ruwaya wadda tafi wannan ma karfi cewa shi urwatu ya karba ne daga wajen amma ta sa wato daga wajen kala ta sa aisha to su'ila an tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam an al-istidamati daga sarki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe ta yanku zai rasa hoge uku da zai amfani da su ai sarki ba sai lalle da ruwa ba ko da hoge aka yi ya wadatar shi yasa idan ta yanku ya samu hoge uku ya sarki da su ya wadatar da shi ya an karɓo a wani lafiyar hadisi ya karɓo daga imam malik ya karɓo daga ala ibn abdurrahman ya karɓo daga mahaifinsa abdurrahman ya karɓo daga abi huraira wato irin wannan hadisan su ne ake cewa suna martaba ta biyu daga martabobin inganci su hairu wal ala'u kullum an abi adwana an abi hurairatan nabi yanda shi abdullahi da fodo yake faɗa a misbahun rawi waɗannan irin waɗannan isnadan suna matsayi na biyu ne na inganci ba su kai matsalan sai kamar abu zinadi an al'aladi an abi hurairata ba to ya taɓa daga abi huraira cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa makabarta ya ce assalamu alaikum dara kaumin muminina aminci gaisuwa ta tabbata gare ku ya ku gidajen mutane wanda suke mummunai wato dara din ta yi zamo ni daɗi ne ta yi zamo a safi ne kuma na yiwa ta fuskar nahau ma a yi masa jarra a ce dari kaumin dari kaumin muminina ya zama badali ne daga kum din nan kenan wai na insha Allah su kula da kun hakika mu masu ruskuwa ne da ku in Allah ya so ba za ta ce na yi burin a ce na ga yan uwanmu sahabban da suke wajen suka ce ya rasulallahi ashe mu ba yan uwanka bane a mazala ya ce a a aiku sahabbai na ne ko matsayinku a waje na sahabbai na ne waɗanda suke ‘yan uwanmu su ne waɗanda ba a riga sun zo ba ba su riga sun zo ba hayyau sai nan gaba ne za su zo ni ne mai hucewa gaba gare su wajen tafki zan je in saurare su a wajen tafki na suka ce ya rasulallahi min ummatika daya kake iya gane waɗanda za su zo daga baya daga al'ummarka da ya kake gane su sai maza Allah ya ce muhajjalatu ba ni labari da a ce wani mutum yana da dawakai wanda suke farare a beban yi wa sofa ne a cikin wato dawakai bakake wanda suke wulik baki wulik ba zai iya gane nasa da wasan ba tunda shi nasa ga alamar su a fili suka ce a kwarai kuwa zai iya gane nasa zai iya gane nasa kwarai kuwa ya rasulallah sai manzo Allah ya ce so a yan uwan nan nawa za su zo ranar alkiyama suna farare a beban yi wa tsofa ne daga gurbin alwala da wannan zan gane su ni ne zan rigaye su zuwa wajen tarkina za ni in jiran su a wajen tarkina wallahi ana yuzadan nan wallahi za a kore wasu mazaje daga tarki na falla eh wato aka rubuta haka da karin alifa eh amma ba ba a fadarsa saboda lani ne da rantsuwa falla yuzadan nan rijalu wallahi za a kore wasu mutane a wato daga tarki na akwai ruwa da yake ta zo da cewa ladin ya zamo nahayi ne kenan kamar an ce kada wani a cikin ku ya yadda ya zamo ya aikata abin da zai sabauta a ce an kore shi daga wajen tafki na kada wani ya aikata abin da zai sa a kore shi daga wajen tafki na kamar yadda ake kore raƙumi batacce yadda bataccen raƙumi in ya zo sai a kore shi don kai ya ci abincin da ma nasa ba zan ringa kiran su na'am ku zo ku taho ku taho na'am ku taho man ku taho man na'am ku taho mana ku taho mana sai a ce da ni hakika su sun musanya alkawarin da ka bar su a kai bayan tafiyarka bayan tahowarka daga gare su sun musanya sai in ce to su kara nesa su kara nesa su kara nesa shi yasa kenan kada mutum ya zauna yana tuke shi yana cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alhali alkawarin da manzon Allah ya ban masa bai riko da shi ba lalle mutum ya tsaya tsayin da ta ga yayi riko da alkawarin manzo sallallahu alaihi wa sallam ya riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce babban alkawarin da ya ban mana matukar mun yi riko da sunnarsa to muna tare da shi muna rike da alkawarinsa amma in muka saki sunna to mun musanya duk abin da za mu riko da shi ba sunna ba musanyawa ne shi yasa lalle mu dore bisa sunna mu kiyaye bisa sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wato wannan hadisi da imam malik ya kawo a nan sashen almajiransa ya ce ya ji shi yana cewa kai ina ma bai kawo shi ba saboda kamar yana magana akan waɗansu shi kuma baya son duk wata magana da za a yi a kan musulmi a ji daga bakinsa ya fi son da a kyale duk wanda yake dangantaka da musulunci ya koma ga Allah Allah ya masa hisabi amma cewa kada a ce ya kutsa musamman abin da ya shafi waɗansu daga sahabbai ko tabi'ai a ce ya kutsa cikin lamarinsu ko abin da ya faru daga gare su to baya son haka shi yasa wannan hadisin kuwa kamar ta fuskar jirwaye yana nuni ga wasu irin wasu abubuwa da suka faru musamman zamanin tabi'ai kamar irin su wakatul sharrati da makamantansu imam malik ce ya so ma ina ma a ce ya ɗauke wannan hadisin daga muwadda saboda kada a ce ya taɓa wani to Ubaidullah Sharif hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Shami ibn Urwata ya karbo daga mahaifinsa Urwata ibn Zubairi ya karbo daga Umranu bararren Sayyidina Usman dan Affana to anna Usman ibn Affana cewa Usman ibn Affana ya lasa alal maqaid ya zauna a bisa wato tuddai wato kamar dandamali a sai ko dakali ko dakali a irin dakalin da akan yi daura da gida to ya zauna akan irin wannan dakalin faja al-mu'azzin sai mai kiran sallah ya zo ya sanar da shi cewa za a yi kiran sallar la'asar sai sai da na usman ya ce a kawo ruwa ya yi alwala da ruwan nan sannan kuma sai da na usman ya ce na rantse muku da Allah zan faɗa muku wani hadisi. E ban da cewa hadisin nan yana nan a cikin Ƙur'ani da ban faɗa muku shi ba. Sannan ya ce, na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cewa, ba wani mutum da zai alwala, ya za a kyautata alwalarsa, sannan ya sallah sallah. sai ko an gafarta masa duk abin da ya aikata na daga laifuffuka tun daga wannan sallar har sallar da take gaba har sai ya sallaci ta gaba yahaya ya ce imam malik ya ce ina zaton sayyidina usman yana nufin wannan aya ita ce aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layli inna hasanati min as-sayyi'ati zalika zikra lil zakirin ta tsaya da sallah gefa biyu na safe na rana gefa biyu na rana a ka tsaye da sallah kuma yanki da dare domin kyakkyawan aiki shi ke tafi da mummunan aiki in mutum ya mummunan aiki ya aikata kuma kyakkyawa to kyakkyawan sai ya shafe mummunan aiki wa atbi sayyi'ata bil hasanati tambuha zalika wannan bayani da ake zikira gargadi ne tunatarwa ne lizakirina ga waɗanda suke masu karɓu masu karɓar gargadin wanda in an tunatar da su za su tunatu su ake faɗa wani sai dana usman ya ce wato ra'ayin da imam malik ya gano ya ce daga wannan ayar ya fahimto haka daga wannan ayar ya fahimto haka shi ya sa kenan wanda yake ya kai matsayin mustahidi zai iya gano abubuwa da yawa daga aya wanda kai da baka kai matsayinsa ba sai ka ce ai gaba daya ayar ma ba ce magana akan haka ba sai ka ce gaba daya ayar ba ce magana akan haka ba dan yanzu wannan ayar ta yi magana alwala a zahiri ai bata magana alwala ba ta yi maganar sallah to amma kuma a hakika ta yi magana alwala saboda me tunda sallah ba ta yiwa ai sai da alwala sallah ba ta yiwa sai da alwala ita ko ta yi magana akan sallah ashe kamar ta yi magana akan alwala kenan kuma ta faɗa cewa innal hasanati yusibna sayyiati abinda kuma hadisin kenan ya kunsa ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها wasu alamar suka ce wato ayar da yake nufi ita ce ayar innan lazina ya kutumuna ma an zanna min albayyana tuwar huda to wasu malaman suka ce ai wannan ayar yake nufi amma shi imam malik ya ce a yana ganin dai wannan ayar ta ƙarshen suratu hudun ita yake nufi a kimin salata ɗarafayin nahari to Ubaidullah Shamin Hadisi ya karbo daga Imam Malik, ya karbo daga Zaid ibn Aslama, ya karbo daga Ada ibn Yasari, ya karbo daga Abdullahi Sunabihi. Abdullahi Sunabihi din nan ba tabi'i ne, yana cikin manyan tabi'a. Akwai wani a cikin sahabbai mai suna Abdullahi Sunabihi, wanda shi sahabi ne. amma shi wannan wato ba shi ne wancan sahabin ba shi ya sa hadisin mursali ne kenan anna rasulallah ya cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce idan bawa mummuni ya yi wa alwala ya kurkura baki baki ɗayan zunuban da ya aikata da bakinsa sai su fito daga bakin nasa yayin da ya kurkura bakin idan ya face hancinsa baki ɗayan wato zunuban da ya aikata da hancinsa sai su fito daga hancin idan ya wanke fuskarsa sai zunubai gaba ɗaya kurakuran da ya aikata da fuskarsa kamar kallon da ya wato wanda yake ba daidai ba a shari'a to duk wannan zunuban sai su zo daga fuskar tasa su fita daga fuskar tasa yayi har ta fito daga karkashin wato rufin idanunsa idan ya wanke hannayensa zunubai gaba ɗaya sai su fito daga hannayensa har ta fito daga karkashin farcen hannayensa idan ya shafi kansa zunubai sai su fito daga kansa har ta fito daga kunnuwansa idan ya wanke kafafunsa zunubai sai su fito gaba ɗaya daga kafafunsa har ta fito daga ƙarƙashin farcen kafafunsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce sannan tafiyarsa zuwa masallaci ta zamo da sallar da zai a masallacin duk daɗi ne gare shi tun kafin ya fara tafiya masallacin an gama kankare masa zunubai shi yasa duk abin da zai samu wajen wannan tafiyar da kuma abin da zai samu wajen sallar wannan ƙari ajiya ce عبيد الله شام حديث يا كربو دغ امام مالك يا كربو دغ سهيل بن ابي صالح يا كربو دغ ما يسوس ابو صالح الزمان ko abu salih zayyatu da ane masa lakabi da haka ya karbo daga abi hulaira shi ma dai wannan isnadin kamar wancan ne na alawun abdurrahmani an abihi an abi hulairata da suna matsayi na biyu da na inganci su hairu wani ala'u kullum an abi wani an abi hurairatan nabi to cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce idan bawa musulmi ya alwala ko ko a'a bawa mummuni ya alwala ya wanke fuskarsa duk wani zunubi duk wani zunubi da ya duba zuwa gare ta da idanunsa sai ta fito daga fuskarsa tare da ruwan ko ko tare da karshen dugo na ruwa idan ya wanke hannayensa sai duk wani zunubi da hannayensa ta aikata ta fito tare da ruwa ko tare da ahiri kadarin mai karshen dugon ruwa idan ya wanke kafafunsa duk wani zunubi da kafafunsa ta taka zuwa gare ta sai ta fito tare da ruwan wanke kafafun ko tare da karshen dugo na ruwa har ya fito a ƙarshe lokacin da ya gama alwala ya zamo ya tsaftata daga dukkan zunubai an wanke masa duk zunubansa waje dinil iraki yake cewa malamai sun ce wannan zunuban da alwala ke kankarewa ƙananan zunubai ake nufi amma manyan zunubai to su ba abin da ke kankare su sai tuba sai tuba haka ma kuma wato duk wani hadisi da ya zo da yake nuna in bawa ya aikata kaza to za a kankare masa zunubi suke daukan cewa zunuban da ake kankarewar kananan zunubai saboda a wani hadisin an kawo maganar da gaidi shine hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa juma'a haƙi zuwa wace juma'a da kuma azumin ramaran haƙi zuwa wani ramaran din masu kankarewa ne ga duk wani laifi da aka aikata tsakaninsu majtuni batil kaba'iru matukar an nisanci manyan zunubai shi yasa wannan yana daga hamlul mudlaki alal muqayyadi daukan mudlaki bisa muqayyadi shi yasa yanda mai jauhar tauhid yake faɗa kenan wa ijtinadin lil kaba'ir tughfaru سجائر وجلور يكفر وبسنا للكبائر تكفر سجائر وجلور يكفر ولا تعمل حديث يا كربة الإمام مالك يا كربة ساكن بن عبد الله بن أبي الهدى يا كربة أنس بن مالك شوى أنس بن مالك يا شيخ يا كما الله صلى الله عليه وسلم alhali sallar la'asar ta matso wakacinta ya matso mutane suka nemi ruwan da za su yi alwala da shi ba su same shi ba aka kawo manzo sallallahu alaihi wasallam wani ruwa na alwala ɗan kaɗan a cikin ƙwarya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗora hannunsa a wannan ƙwaryar sannan ya umarci mutane suna yin alwala daga gare shi suka yi ta alwala kowa hayye alwala ya gama ruwan nan bai kare ba kana anasu anasu bin malik yace sai na ga ruwa yana kokkokowa daga karkashin yatsun manzo sallallahu alaihi wasallam mutane gaba ɗaya suka yi alwala har suka yi alwala gaba ɗayan su ba wanda ya rage bai alwala ba shi yasa wannan hadisi ya kunshi mu'ujiza a ta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kunshi mujiza babba ta manzo sallallahu alaihi wa sallam abin da yasa aka kawo shi a nan a babun hukunci dan a nuna cewa ruwan da yake ya bubbugo daga zun manzo sallallahu alaihi wa sallam ɗahiri ne wani malamai da yawa suka ce ai a ruwa mai tsarkakewa ba kamar wannan ruwa dan wasu suka ce ai ya fi tsarkaka fiye da ma'ul kausar ruwan alkausara saboda ruwan alkausara an yi shi ne don girmamawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba daga jikin annabi ya fito ba wannan ruwan kuwa daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito sai zama kenan ya fi kowane ruwa ma tsarkakewa to wato ibn Battah yake faɗa a sharhin Buhari ya ce wannan hadisin abu ne wanda aka yi shi a gaban jama'a da yawa daga sahabbai amma kuma ba a ruwaito shi ba in ba ta hanyar Anas ba me ya kawo haka saboda Anas ya yi jinkirin wafati da yawa sahabban da suka je wajen duk sun mutu sun bar Anas wani ya riga Anas wafati da shekara hamsin wani da shekara arba'in wanda shekara talatin ke sa shi wakatinsa matasa sun tashi masu kokarin neman ilimi masu neman uluwar sanadi shi yasa ya zama aka karba daga gare shi gaba daya eh gaba daya to da ubaidullah shamin hadisi ya karba daga imam malik kuma shi ne ake cewa wato bubbugar ruwan nan daga yatsun manzo sallallahu alaihi wasallama ai ya fi isa matuka a wajen mu'ujiza shi yadda yanda annabi musa aka umarce shi ya daga sandarsa ya bigi dutse ruwa ya bubbugu wa izistas ka musa li qawmihi fa qulna ribbi asaka al-hajara fa fajarat min husnata ashirata aina to wannan bubbugar ruwa daga yatsu saboda ya fi zamowa mu'ujiza saboda guri da yawa akan ga ruwa yana bubbugowa daga jikin dutse amma ba a taɓa ganin ruwa ya bubbugo daga jikin yazo ba ke yasa inda sai da yusuf na fani yake faɗa ne na ba alma'u min asabi idaha aina musa wa aina listisqa'u na ba asma'u min asabi idaha ruwa ya bubbugo daga yasu manzo sallallahu alaihi wasallam aina musa wannan wane maganar annabi musa sallallahu ala nabiyina wa alaihi wa sallam wa aina listisqa'u ina abin da yayi nan ya samu ruwan da mutanensa za su sha wane wannan wane wannan to wa haddathani an malik ubaidullah ce ya hamin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nu'aym da abdullahi al-madani shine nu'aym al-mujmi wato shi mahaifin nasa abdullahi shine yakan sa turaren wuta a masallaci shi yasa shi abdullahi shine ake wa lakari da mujmiru wato mai sa turare a masallaci duk sanda sai na umar ya zauna zai hudu ba shi kuma sai ya fito da ɗan turare a cikin gagarwar shi haka ya sa a masallaci wasu kuma suka ce a'a ai yana cikin ma masu yi wa ka'aba turare yana cikin masu yin turaren wuta a ka'aba shi abdullahi shi yasa ake ce mishi abdullahi mujmin cewa shi ya ji a bahu raira ya kuru yana cewa wanda ya alwala ya kyautata alwalarsa sannan ya fita yana mai nufi zuwa sallah to ana rubuta masa ladan wanda yake cikin sallah matuƙar da ya zama nufinsa ya je sallah shi duk taki da ya za a rubuta masa hasana ɗaya daga cikinsu za a rubuta masa hasana za a shafe zunubi kuma da ɗaya takin nasa amma fa wanda yake da wannan matsayi shine wanda daga sanda ya alwala ya zamo ya shiga tunani game da sallar ba wanda ya alwalar ya tafi masallaci shine wannan hirar shine wannan hirar shine hirar bol shine hirar siyasa shine hirar kaza shine hirar wani abu daban kaga wannan yana je tafiyar sallar amma bai san ga me yake tafiya ba yana tafiya sallah amma bai san matsayin abin da yake tafiya gare shi ba a'a ana nufin wanda daga yin alwalar tasa ya fara kamewa ya fara tanadin sallah wal musalli yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahaba lizalika bil wurudi fa alayhi an yata'ahaba lizalika bil wurudi wanda zai shiga wajen babba ai tunani yake ya zai samu wajen babban nan za a karbe shi ko za a dawo da shi baya ballantana Allah subhanahu wa ta'ala a duk sallah bawa yana shiga ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bai san me yake ba shine sallah za ta fuskanto shi amma ya zamo shi ba abin da ya sha masa kai harkokinsa kawai yake zai je sallah tunda an ce dole a yi sallah amma bai san me ya fuskanta ba bai san abin da yake gabansa ba to shi yasa idan ɗaya uku ya ji ana ikamar sallah kai ya ce zai tafi a guje ya tafi a sannu don kowace musulmi ana neman sa ya zamo mai nutsuwa a kome na musulmi ana neman sa ya zamo mai nutsuwa ya fi kowa ma nutsuwa ba kamar yadda yanzu galibi muke ba da an ce za a yi abu musamman na jama'a sai kaga sai an yi turere ne ana faɗa a zo a hau jirgi ina ba za a hau a nutsuwa ba a zo a yi kaza ba za a yi a kaza ba ku zo ku karɓi kaza ba za a karɓa a nutsuwa ba sai ana turere ne to ba haka ba ɗabi'a ce ta musulunci ba ɗabi'a ta musulunci tana neman musulmi a kowane hali ya zamo mai nutsuwa ne domin ya riga ya yi imanin cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya kaddara ba abin da zai iya yi sai abin da Allah ya nufi cewa zai abin da dai Allah bai nufi zai ba ba zai iya ba sai yasa gaggawarsa ba komai ba ce to hakika mafi girman kula da wanda yake ya fi ku nisan gida wanda taka masa zuwa masallaci ta fi yawa suka ce ah me yasa aka ce wanda ya fi nisa daga masallaci ya fi lada da wanda ake ganin shi ya fi ɗaukaka tun da shi makocin masallaci ne amma a ce na nesa da masallaci ya fi shi lada bala sai abu huraira ya ce saboda yawan takawarsa takawarsa zai tafi wanda gidansa yake dab da masallaci wannan hadisi an kawo shi matsayin mawkofi amma kuma hukuncinsa hukuncin hadisi ne marfu'i hukuncin hadisi marfu'i domin abu ne wanda yake ba za ta yi a ce an faɗa gaba gaɗi ba abu huraira in ba jin wannan magana ya ba daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallama ba zai iya faɗata ba ba zai iya faɗata ba shi yasa ana ɗauka wato a matsayin marfu'i وما أتى ومثله بالرأي لا يقال إذ عن صاحب ما همل عند جلال الدين السيوطي كيف لا أشير ألفية الحديث تو وغير لا من حديث يا كربلاء إمام مالك يا كربلاء يا ابن سعيد cewa shi ya ji sa'id ibn al-musayyibi ana tambayarsa daga alwala wato cewa sai an sa ruwa idan aka yi tsugunu sai an sa ruwa an yi tsarki sannan yake isa ko ko amfani da hoge ya wadatar sai sa'idun musayyib ya ce aye a ce dole sai an sa ruwa a yi al'ada ce ta mata mata ne ko me za su sai sun kai inda suka kai sai sun yi felin kai a ciki amma wanda yake namiji ko hoge ya sa ba ya wadatar da shi ba ko hoge ya sa ba ya wadatar da shi ba wannan da ya hana cewa ita ba mace in ta yi amfani da hoge ya wadatar da ita ba a bawali ne aka ce mace hoge ba bai wadatar da ita ba wa baurin ra'atin ruwa shi ya ayyana a bawalin mace amma dangane da tsuguno in ta yi amfani da hoge ya wadatar da ita amma abinda sa'idu nusa yake nufi shine cewa mata ne masu cewa komai su sai sun nuna wata bajinta ko gwaninta a cikin irin wannan abin da ya shafi tsafta to ya wadda min hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga abin zinadi ya karbo daga arajo ya karbo daga abin huraira cewa mazala sallallahu alaihi wasallama kala ya ce idan kare ya sha a ƙwarya ɗayan ku ya sa bakinsa a ƙwarya ɗayan ku wani hadisin da min a wata ruwa cewa aka yi za wa laga idan ya sa harshensa a cikin ƙwarya ɗayan ku ya wanke shi ya warke ƙwaryar sau bakwai ya wanke ƙwaryar sau bakwai to an gamu akan cewa ana neman wanke ƙwaryar amma aka samu saɓani a wato a yawan wankewa malikawa da shafi'awa da hanabilawa suka ce wankewar sau bakwai ne saboda nassun wannan hadisin amma hanafiyawa suka ce a wankewar ma aka wanke uku a ya wadatar saboda shi wanda ya gwaito hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu an tambaye shi ce aka wanke sau uku sai yasa su suna ganin idan sahabin da ya gwaito hadisi ya ba da fatuwa da abin da yake sabanin abin da ya ruwaito na hadisin to za a ɗauka cewa wannan hadisin da ya ruwaito mansuhi ne ko ko a'a mahasusi ne yanda shawaka da fodo yake faɗa a rufiyatul usul ka hulfihi bi ra'ayihi asabuna tahatajju an sab'an yura gaslul jina in walagal kalbu bihi man shara'a قال إذا فليكفي عنه سبعة آه والهنفي آه أبو هريرة راويه ي- ي- يفتي بثلاث فاثبت والهنفي قال أبو هريرة راويه يفتي بثلاث فاثبت جوابنا حجتنا في الخبر لا مذهب الراوي فكن ذا خبري su wani fi aka ce tun da wanda ya mai hadisin ga yadda ya faɗa muku ba malikawa da shafi'awa da anabila suka ce a ai hujjar mu a cikin hadisin ne ba masabar shi wanda ya waito hadisin ba to wannan kenan game da yawan wankewa sannan kuma aka samu saɓani game da menene hukuncin wankewa mafi yawan malamai shafi'awa hanabilawa da malaman hadisi duk sun tafi akan cewa wankewar wajiba ce lalle ne a wanke kwarya in dai kare ya sa baki a ciki amma malikawa su an samu saɓani tsakaninsu almajiran imam malik na bagadada a ko na iraq yadda suka maito daga gare shi shine wankewar wajiba ce shi yasa za mu ga askari a littafinsa yana faɗa cewa waya jibu waya jibu gasurul ina wanke kwarya na wajaba amma almajiran imamu malik na misira da na magare su yadda suka ruwaito daga gare shi shine cewa wankewar mustahaddiya ce an so ne yadda mai motar ya faɗa kenan abin da yasa a wannan ruwayar wato aka tafi akan cewa an so ne imam malik yake nuna cewa ba an ce kare ya yi farauta ba a ci kuma daga abin da ya kama yas'alu naka ma za uhilla lakum ma za uhilla lakum قل إلا لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم kuci daga abin da suka kama ba ce sai kun wanke inda bakin karen ya taba ba ashe yawun kare ba na jasa ba ne shi yasa kenan magana a wanke an so ne ba lalle ba ne wannan ayar umumin ta shi yasa shi imam malik a ruwaya da tafi shuhura daga gare shi ya tafi kan cewa wankewar mustahabbiya ce sai kuma magana cewa za a sa turbaya ko ba za a sa ba to su ba malikawa a ruwaya da tafi karfi tafi shuhura daga gare su tafi akan cewa ba a sa turbaya saboda cewa kamar an samu wani irdirari a maganar sa turbaya tunda a wata an ce hula hunna ta kuma aka ce ukura hunna shi yasa kenan kamar an sami irdirari shi yasa suka ce to maganar sa ta ba ta yi rauni tunda duk inda aka sami irdirari a hadisi sai a ce hadisin ya samu rauni yanda iraki yake faɗa a alfiyarsa ta hadisi kal hasil suturati jammil kulfi wal irdirahu mujibul lirra'ati to Umar bin min hadisi ya karbo daga Imam Malik cewa labari ya isa wa imamu malik cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana ya ce ku yi kokarin daidaita bisa abin da aka dora ku a kai ko yaushe bayan Allah ku yi kokarin daidaita bisa abin da aka dora ku a kai amma ba fa za ku iya iyakancewa ba a ce komai sai kun daidaita a kai to wannan kamar ya fi karfin ku ya fi karfin ku sai dai bawa ya iyaka kokarinsa ya zo abin da ya zo da shi ya zo da abin da ya sami dama abin da ya fi karfinsa kuma ai shi kenan la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha duk kokarin ka duk tsaya maka a wajen ubangiji sai ka tarar wani ya riga ka sai ka tarar wani ya fi ka haka ce wataran wani bawan Allah ya shekara arba'in a makka yana sauraron ya samu wakaci daya ka'aba ta wofinta daga masu dawafi a ce shi kadai ne ya dawa sai rannan yana sauraro bayan an shekarun nan fa sai Allah ya nufa ya ga ka'aba ba kowa mai dawafi a wajen sai ya je zai fara dawafin ba sai ya ga wani kamar kadangare ba ya zo shi ma zai fara dawafin ya je ka ga wannan bawan Allah yau shekara ta ka zaki nan ina sauraro ne shekara arba'in ina sauraron a ce ni dinnan sai Allah ya ba wannan dabbar baki sai magana ta ce yo ni tun ka a haifi kakan ka nake sauraron nake sauraron in samu haka amma ban samu ba sai yau shi za ka kokarin ka a wajen ka tsaya da wani ibada ko biyayya sai ya zama akwai wanda yake ya riga ka ya ce ka shi yasa dan tosu bawa ba zai iya iyakancewa ba sai dai bawa ya kokari ya zo da abin da yake da iko a kansa to ku tsaya ku yi aiki na kirki bawa ya kokari ya aiki na kirki a cikin duk ayyukan da za ku yi na ibada wanda yake ta kowace wanda yake ya fi kowanne shine sallah duk aiki na ibada duk aiki na kirki to bayan sallah yake bi sai yasa a kula da sallah fiye da komai ba wanda zai kula da alwala sai wanda yake mummuni mummuni shine mai kiyayewa masa alwala ya tsaya ya tabbatar ya yi alwalarsa daidai yadda aka umarce shi duk ibadar da ake bukata sai da alwala za a yi ta to ya muku yana da alwalar ya yi ta kada ya yi wasa a wajen wannan to abin da ya zo game da shafar kai da kunnuwa wani lafiyarin hadisi ya karbo daga imam malik ya karbo daga nafi'u cewa lamin umara ya kasance yana ɗiban ruwa da yatsunsa don shafar kunnuwa in zai shafi kunnuwansa sai ya sabunta ruwa wannan ne yasa a matsabar imam malik aka ce wata jididul ma'i lahuma sunna alwala sabunta ruwa don shafar kunnuwa wani lafiya ya irin hadisi wani mai shirin dan ashir ya ce ya binciki dan ashir gaba daya duk matsalolin da ya tara bai ga wata matsala wadda take rarrauna a masaba ba in ba guda biyu ba ɗaya daga cikin matsalolin da suke rauna na a masaba a cikin nazumin dan ashin murshidul mujini shi ne magana cewa sunonin alwala guda bakwai ne dan shi ya ce sunonin alwala guda bakwai ne to cewa sunonin alwala guda bakwai ne na da rauni a masaba zance mu utamadi wanda ya fi shuhura shine cewa sunonin alwala guda takwas ne ɗaya da biyu daga cikinsu shine sabunta ruwa don shafar kunnuwa da kuma shafar kunnuwa sunnoni ne guda biyu wanda suke daban-daban to ubaidullahi ce amin hadisi ya karbi daga imam malik cewa labari ya isar masa cewa jabir ibn abdullahi mutumin madina an tambaye shi daga hukuncin yin shafa bisa rawani sai jabiru ya ce a'a ka ce za ka shafa bisa rawa ne bai wadatar da kai ba ba makawa sai an shafi gashin kai da ruwa wannan ne ya sa malikawa suka ce ko da mace ce ta ce za ta shafa kan kallafin da ke kanta ko dan kwanin da ke kanta bai wadatar da ita ba dole sai shafar ta taɓa kan Ubaidullah Jamin Hadisi ya karbo daga Imam Malik ya karbo daga Shabib ibn Urwata cewa anna abahu cewa mahaifinsa shine urwa tabna zubairi anna abahu cewa mahaifinsa urwa tabna zubairi shine urwa tabna zubairi ya kasance yana cire rawaninsa idan yana alwala zo shafa kai sai ya cire rawanin ya shafi kansa da ruwa ashe shafa masa rawani bai wadatar ba imam malik ya kawo hadisi mawqufi ya biya masa da hadisi makadudi wanda yake nuna dai hujja akan wannan matsala hadisi na farko na jabir ibn abdullahi hadisi ne mawqufi wa ma araftahu ila al-asabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zikin wannan ko da yake iyakarsa uwa ibn zubairi shi ko makadudi ne aw ma urifa lin nabil marfu'u wa ma li tabi'in huwa al-makadudi to wa haddathani ubaidullah ta bin hadisi ya karba daga imam malik ya karba daga nafi'u cewa shi ya ga safiya yar abi ubaid matar abdullahi bin umara tana cire mayafinta in za ta yi shafa a kanta tana shafar kanta da ruwa nafi a sannan yana yaro bai balaga ba balle a ce da yake kallon nan me yasa yake kallon ta shi yasa aka kawo dalilin kada wani ya ce zai dauki wannan bisa cewa ya hujja ce cewa ya ya halatta ya kura wa matan mutane idanu to an tambayi imam malik daga shafa bisa rawani ko shafa bisa mayafi na mata ko dan kwali na mata imam malik ya ce ba daidai ne ba namiji ce zai shafa bisa rawani ko mace ta ce za ta shafa bisa mayafinta wajibi ne su shafa bisa kawunansu wannan matsala ce da yake akwai sabani da kuma wanda su suke ganin shafa bisa rawanin ko dan kwalin ya wadata amma dai a masarar imam malik ba makawa sai an yi shafa bisa kan inda cewa aka wamsa hu bi ruku siku ba tana nuna ilsaki sai an ɗamfara hannun da kan ba an ɗamfara hannun da wani abu daban da yake kan ba a'a ainihin kan alba'u lil ilsaki wa ta'adiyati wa sababiyati wa listi'anati to an tambayi imam malik daga daga mutumin da ya alwala ya mance ya shafa masa kai bai shafi kansa ba bai tuna ba sai da ruwan alwalar ya bushe a gabarsa sai imam malik ya ce ina ganin cewa sai ya shafi kan nasa ya shafi kan nasa in ma zamo har ya yi sallah da wannan alwalar to ina ganin cewa ya sake sallah sai ya sake wannan sallar shi yasa wanda ya bar farilla daga farillan alwala bai tuna ba sai bayan har ya yi sallah da wannan alwalar to wajibi ne ya sake sallah bayan ya zo da wannan farilla a baya kuma an faɗa cewa wanda yake ya bar sunna daga sunnonin alwala to ya zamo ya yi sallah da wannan alwalar to ba a cewa ya sake sallah sai dai ya aikata sunnar don abin da za ta yi da alwalar nan gaba. To alhamdulillah. To bismillahir rahmanir rahim. Wannan fasali ne